الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو الأرض المنجد والبديع شديد الهادي صفوة عبيده إلى منهج الرشاد والمسلك السديد المنئم عليهم بعد شهادة التوحيد بدراسة عقائدهم عن ظلمات التهديد والترديد السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكفاية آثاره الصحابه الأكرمين المكرمين بتعديد وتسديد المتجللا في ذاته وفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعروف إياهم أنه بذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا لد له منفرد وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آكر له أبدي لا نهاية له قيم لا انقضاء له دائما لا انسرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بأنوث الجلال لا يقرا عليه بالانقراء والانبسال يتسرم الآباد وانقرار الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا هو حادث لفيل وفائد من عدله على أحسن وجوه وأكمالها وأتمها وآدالها وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقليته ولا يقاس عدله بعدل العباد إذ الأمر يتصور منه ظلما بتصريفه في ملك غيره ولا يتصور ظلم من الله تعالى فإنه لا يساله لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما وكل ما سواه من الإنس والجن والشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وأرض ومدرك ومحصوص حادث اقتراء بقدرته بعد الأدم اقتراء وأنشاه بعد أن لم يكن شيئا إذ كان في الآذان موجودا وعده ولم يكن معه غيره فحدث الكلك بعد إظهاره لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته وحق في أذل من كلماته لا لابتكاره إليه وحاجاته اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك أيها النبي الكريم السلام عليك أيها النبي الكريم السلام عليك أيها النبي الكريم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا كيارات الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا قائد البر مهجلين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا منة الله على المؤمنين السلام عليك يا شفيع المذنوبين السلام عليك يا هاديا إلى صراط المستقيم السلام عليك يا من وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبالمؤمنين رؤوه رحيم السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلك وآل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين وعباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته جزا الله سيدنا محمد كما هو أهله جزاك الله يا رسول الله أن أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصلى الله عليك كل ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافرون أفضل وأكمل ما صلى أحد من خلقه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيراته من خلقه وأنه قد بلغت الرسالات وآديت الأمانات ونصحت الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكنت كما نسى الله في كتابه اللهم آت الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاشرين الحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك يا رسول الله الحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك يا رسول الله الحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك يا رسول الله وأدخلني بنورتك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير شافي لنا وليناكم جماعة شافي yana gani to Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wannan bawan Allah da ake kira hazaƙilu shi yake wannan magana ya ce wa ya ƙaumi ya jama'a na mali a da ukun me yasa ne ni ina kira ku ilan najati gurin tsira ita ce shiga aljanna da rahamar ubangiji wata da una ne amma ku kuna kira na ilan nari zuwa wuta ta da una ne yanzu a yi kwa kira ni la akbara billahi a ce na kafar cewa sarki Allah wanda ya halicce ni wa kunshi duka biyu a ce na tara Allah da hi ma laysa li bihi ilmin abin da ba na da sani a kansa wa ana ad'ukum haqiqa ni ina kirawo ila al-azizi zuwa ga mabuwayin sarki al-galibu mai rinjaye ala amrihi ga lamarinsa al-gafaru sarki ne mai gafara liman taba ga duk wanda ya riga ya tuba لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرجنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم حقا gaskiya ne anna ma ta da'una ne ilai kun ga wannan abin da kuke kira ni zuwa gare shi ne bautan gunki to ai la abuduhu ba zan bauta masa ba laisa lahu da awata shi gunki idan ka kira shi ma istijaba da ba zai amsa kiran ka ba gunki gunki ba zai amsa maka ba fi duniya anan duniya dan ya biya ma wata bukatar wala bil akhirati ala yara ka ce gunki gunki dan ya zo ya cece ka ba zai amsa addu'ar ka ba wa anna maradana ai marjina kun ga mu komar mu idan Allah ya karbi ran mu to ba ila lahi za mu koma ne ga sarki Allah wa annal musrifina amma su mabarnata masu bautan wani Allah wanda ba Allah ba su ne kafirai hum ashabun neri su ne ma'abuta zama a gidan wuta fa satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wannan aya na wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi duk lokacin da wani abu ya dame ka yi tarama da hankali ka kasa gane mafita a kansa to kai wuri don wawo wuri amre ila lahi din kafa dubu ɗaya ka kai wa Allah kuka to insha Allah wannan lamarin Allah zai nuna ma mafita idan a cikin tsoro kake Allah zai baka nutsuwa idan a cikin wani tayin hankali kake Allah zai fidda kai eh dubu ɗaya bayan ka yi sallar nafila raka'a biyu da duk suran da ya sauka bayan fatiha don kai kuma sai ya kai wa Allah kukanka shi ne ce to shi kenan ya gaya mutanen sai ce fasa da san tazkuruna za ku tuna idza ayantumul azab yayin da kuka azaba kuru-kuru ma aqulu lakum abinda nake gaya muku za ku tuna shi wa huwa wura amriya amma dai ni na zuba al'amara na gaba daya ba ga kowa ba ila lahi ga sarki Allah al'amari na dinna mun shehi zuwa ga Allah ina la domin shi ubangiji basirar sarki ne masani zai ibadi ga abin da ake bayi suke aikatawa kala zalika ya faɗi wannan ne lamma tuwa'aduhu yayin da suka masa alƙawari bi mukhalifati dini dan ya saba wa addinin suka masa wannan alƙawarin to a lokacin shi kuma yayi wannan addu'a a tare da su فوجيه الله سيئات ما to مكروا kaji sirrin wawo wurin kenan in dai ka yi shi yadda na baku ɗan nan to ba wa humullahu Allah zai kare ku sharru ma makaru duk wani makirci da ake ma in dai wawo wurin ya kai to nan sharrin Allah zai kare ka shi kuma wa qulu halwana Allah wa ni'mal wakil za ka yi.
وقالوا حسبنا الله ونعم to in kuma الوكيل halwana Allah kai wuridi dari hudu da hamsin to ya Allah ya ce fanka na فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم ka ji سوء in halwana lawa ne kai ɗari hudu da hamsin to fan kalabu sai Allah ya juya ma wannan fitinan maimakon sharri ya zo sharri sai a juya yi bi ni'imati minan lahi ka samu ni'ima gun Allah bayan ni'iman ba wa fadalin har- وفضل لم يمسسهم wa سوء fadalin har ma wani fadalan zai zo mummunan abin da kake tsoro zai same ka lam yamsasuhum su'a mummunan abu ba zai shafe ka ba gaba ka dan ko wata ba.
واتبعوا رضوان har ma الله za ka samu yardan Allah to in almunan lawo ne fankalabu binimatin minan layi wa farale idan wa hawar amra ilan layi ne fa wake humun lawa sai ati ma makaru kowane aya aka bara akwai sanadiyar da ake bada ita eh wannan Allah zai kare shi wannan in dai ma kirci aka sa ka gaba ake maka to fa wake lawa Allah zai kare ka sai ati ma makaru duk wani makirci mummuna da ake hirya ma kana wurin wa ko wurin in kai dubu ɗayan nan kai addu'a to Allah zai fidda kai daga ciki kuna fahimta ko sai a ce ma makaru me kake cewa وهاق بآل فرعون سوء سوء wa العذاب haka ai na gana ce ta sauka bi ali fir'auna ga alulan fir'auna qaumahu ma'ahu mutanen su tare da shi su da azabi mummunan azaba a algarq ita ce dilmiya wannan dilmiya da aka yi musu wuta za su je amma mu al'umman sai na rasulullahi idan ruwa ya dilmiya da kai aljanna za ka saboda ka mutu shahidi saboda alfarman manzon Allah summa ana annaru النار يورضون عليها غدوا وعشيا annar ita wuta yurazuna alaiha ana bujuro da ita zuwa ga fir'auna da mutanensa ya riko na biyar suna konawa da ita guduwan da safiya wuta sai ta zo ta gaida su wa ashiyan da malaice ma haka ai sibahan wa masa safiya da yammaci wa yawma taqumu sa'a ويوم تقوم الساعة أرسلوا على فرعون أشد العذاب wannan ma kuma kamar to masaɗi ne kamar to masaɗi ne wa yau mata kuma sa'ad amma kun ga ranar da za a tsaye da tayin iyam yi kala a wannan rana za a ce udukulu ku shigar da ya ali fir'auna alolin fir'auna ku shigar da su wa bi qira'ati bi fathil hamza wa qasar khai ai wannan udukulu dinnan umarni ne lil malaikati ga malaiku sai Allah ya ce ashadul azab mafi matsananciyar azaba ai azabu jahannama a shigar da su azabu jahannama Allah ya kiyashe mu Mm.
وإذ يتهاتون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار wadakur za mu ba ku labari iz ya tahajjuna yayin da suke rigima al kufar kafirai fil nar auta fa yaqulu ruwa ba raunana wanda suka bi manya sai su faɗa lil ladina suka baro ga wanda suka nuna girman kai manya manyan nasu inna kunna lakum taban ai mun kasance a duniya ku muke bi jami'in tabiyan dukkanin mu ku muka bi fa hana to shin antum magununa kudinan za ku iya ije mana ba wadatarwa bane za ku iya ije mana dafi'una Allah za ku iya ije mana nasiban wani rabo jaza'an sakamakon min na da na wuta azaban da za a mana yanzu za ku iya dauke mana tunda a duniya ku muka bi Mm.
قال الذين استكبروا إنا كل فيها qala allazina istakbaru sai wannan manya manyan su ce a'a ai ba dama a ce mun dauke muku azaba inna kullum fiya da mu da ku duka dole sai dai a azabtar da mu إن الله قنا كما بين العباد ai ba maganan cewa wani ya dauke wani azaba inna lahi ubangiji qad hakama haƙiƙa ai ya riga ya zartar da hukunci baina libani tsakanin bayinsa fa adakala almu'minuna aljannati ya shigar da mu'minai aljanna Allahu akbar wal kafirina annar ya shigar da kafirai wuta kuma a ce yaya za ya wuta kuma wani ya dauke wani alhali ga yadda kana mu'mina wuta in ji su وقال الذين في النار لكازانات جهنم دعوا ربكم يكفر عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار وقال الذين zaka ji suna faɗa fi nari wanda suke wuta sai su zo gun zabaniyawa su ne duka annabi masu kula da taskar wutar ita jahannama sai su ce da jahannama ud'u rabbakum mu din muka roƙa Allah ba zai amsa ba amma ku din tunda manyan mutane ne kuna kula da wutan sai su ce da zabana ud'u rabb ku roƙa mana ubangijin kuma na ku zabaniyawa Allahu akbar yuka bi wa anna yawman Allah ya bamu rangwamin azaba na wuni ɗaya ma gobe ma a ci gaba da yi rana ɗaya a rage gobe a ci gaba da yi ai kadarin mu gurgurdan wuni min al'azaba na azaba wuni ɗaya ba su za su dawo ne har abadan abada amma su ci a rage musu wuni ɗaya wannan an rage musu ma ba amfani a to yau an rage ma wuni ɗaya kuma gobe an koma azaba sai me to saboda al'amari na Allah da ake cewa ji tsoron Allah wallahi wuni ɗaya ma ba za su samu ba ba za su samu min al'azabi ga yi nan amsar da zabaniyan za su ba su قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال kanu alkazan sai sai wayannan wato masu kula da jahannama su zabaniya su ce da su ta kaman saboda yi musu gatse shine ta kaman gatse a awalam ta ku ta ji gurus wai manzanni ba su zo muku bane bil bainati da hujjoji mabayyan bil mu'jizati zahir ai sun zo ga dai kaman karatun da yake muku ne sai wanda Allah ya zaba zai zo wani yana gari yana zaune haka za ku zo karatun nan ku koma kuma sai ran da aka tayi mutu aka je lahira a dinga wannan kama kama in kana zaune ka tayi ka bar mutum ka zo mai Allah ya ce kai ta taku ka koma shi yana nan Allah ya hana shi kai da kake zo ma ba dabara ka bace shi da baya zuwa karka masa gori ka ce kurin Allah ya shirye shi aikin babba ne a gaba sai zama ne su ce a wa lam ta'atikum rusuluk wai shin manzanninku ba su zake muku bane bil bayyinati da hujjoji mabayyana bil mu'jizati zahira ba a zo muku da mu'jiza mabayyana ya bace wace alama ce ta cewa lalle wa'annan bayan Allah daga Allah suke abin da aka aiko su kuma Allah ne ya aiko su kuma abin da aka aiko su gaskiya ne ƙalubale sai su ce ƙwarai manzanni sun zo musu da hujjoji mabayyana to yaya sun zo ba ku bi su ba yau ko shiga wuta sai su tafi kafaru bi ta kafirce wa'annan manzanni muka yi a to tunda kafircewa kuka yi ai ba magana mu mu roƙo muku Allah qala fad'u kuma da bakin ku قالوا to kuma ku فدعوا roƙo mana ba sai mu zaba ne mun ce Allah ya muku ba kuma ku roƙa antum fa inna la najibu li kafirin mu da ba za mu nema kafiri ceto ba qala ta'ala sai Allah ya ce وما دعاء الكافرين إلا في to amma za ضلال ci gaba da kira Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wannan magana na ƙarshe na Allah ne Allah zai ce ina kafiri ya roƙe wa ai ba za mu amsa ba kuma du'aul kafirina ba komai ne addu'an kafiri ba fa illa bi dalalin sai dai mata in dai amaratarwa in kai addu'an ma da baka ga duk ɗaya ne
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد inna mu in ji Allah lanazuru rusuluna wallahi Allah ya ce wajibi ne za mu taimaki manzannin wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayati dunya ai ta wannan rayuwa ta duniya wa yawma yaqumu lashadu ranan da za a tsaye da jama'a a bada shaida yi ne ranan gobe kiyama jam'i ne shahidun umul malaikatu sune malaiku yashaduna lirrusul za su bada shaida ga manzannin Allah bil balagi akan cewa sun yi yadda aikin Allah walar kufar su ba da shaida ga kafire bi da kazibi sun karya da aikin da Allah ya koma zanni da yi يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدير yamma wannan rana ta tayin kiyama la yanfau ko kace la tanfau duk ɗaya ne azalimi da ma a wannan rana kafiri duk wani hanzari da zai kawo Allah ba zai amfane shi ba uzuru duk wani hanzari ba da amfani lau'i da ko da ma kaddara ma za a kawo hanzarin ba da amfani ba Allah zai ce me yasa a duniya ka ibin Allah da za ka ce ai ai ai ya ubangiji jinya ne sai a ce to ai jinya ta ka bata kai ta annabi ayyuba ba amma jinyar sa bai hana ya bauta mana ba sai a rike tambayan wani me hana ka ibada su ce ubangiji ai mulki ne ya shagaltar ne sai to ai mulki ta haka ba ta kai ta annabi Sulaiman ba dan gidan annabi Dauda saboda haka ai mulkin su bai hana ya bauta mana ba sai a tambayi wani ya ce kai me hana ka ibada ka ce ubangiji talauci ne kai to ai talaucin naka bai kai na annabi Isa ba har yanzu duniya ya koma da riga wuya daya jikinsa amma talaucin bai hana ya bauta mana ba to haka za a yi ta faɗa abin da ka kawo sai aka ɗema hanzari a ran nan kabir ya kawo hanzari Allah ba zai karba ba kaddara ma inda zai kawo kabir ma ba zai ma samu daman kawo hanzarin ba babu lokaci ya ƙure ولهم اللعنة ولهم سوء الدين wannan su ne kafirai a gare da Allah anat alabu da minar akwai akwai ne san ta gaban rahmar ubangiji wala hum su adare su ne da mummunan gida al'akira ta na ai shiddata azabiya saboda tsananin azabin da ke cikin gidan ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب wani kada hakika a ta yana musa kitab Allah ya ce mun bai wa ne musa alhuda shirya shirya nan ba wani abu bane a taura ce wani mu'jiza ce da mu'jizozi dan an baya a taura tana da sura dubu kowace sura ɗaya tana da aya dubu kowace aya ɗaya tsawon ya kai suran alkur'ani dan da kaya ne ake ɗauka a raƙumi saboda yawansu kuma Allah ya baya a cikin wannan a taura an ba ismul azam guda 313 wanda suke cikin a taura ismul azam 300 ne cik baya da wannan kuma har ila yau Allah ya baya mu'ujizozi kamar hannu da sanda da kuma tauyewan shekaru da kuma su dubana da wannan jini da Allah ya magana da kwarkwata da fari to dai ayoyin nan har sun kai tara haka Allah ya ba annabi Musa mu'jizozi na zahiri ga kuma Allah ya ba a taura shine hudan da Allah ya faɗa amma Allah ya ce da mu auren suna وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي wa الألباب aurazna Allah ya ce mun gadarwa kabilan bani Isra'ilawa min ba da Musa bayan komawan annabi Musa zuwa ga Allah Allah ya ce mun gadarwa bani Isra'ilawa alkitaba tawrat wannan littafi ta taura haka Allah ya faɗa ai hudan shari'a ne hadiyan mai shiryawa wa zikira tunatarwa ce ta taura ba ga kowa ba li ulil albab sai ga mabuta hankali tazkiratun li azabul qul saboda tana da yawa ba kamar qur'ani bane sai wani da wani ne a zamanin suke haddacewa saboda yawan sa sai dai ka duba wani bangare ka haddace kamar wani bangare ba kamar yadda Allah ya ce da mu wala qad yassarna alqur'ana ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Qur'ani ne Allah ya hore al'umman sayyidina Rasulullah amma su ai sai wani da wani kamar Yushau dan Nunu kamar Annabi Haruna kamar Annabi Musa su kenan ma za da ci a tauran kamar sa da Allah dan salam eh sauran dai sai dai a duba wani bangare a karanta kuma ai abin da kai kamar inda baka gani ba haka abin yake فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكير Allah yake fasibir kai hakuri ya Muhammadu kai hakuri inna wa'ada Allah kaga alƙawarin Allah bin nasara auliya na cewa Allah zai taimaki waliyansa masoyansa haƙun gaskiya ne wa anta wa man tabaka da kai kanka da wanda suka bi ka duk ranar lahira Allah zai taimake ku ya rasulullah a nan duniya ma kuma mun gani Allah ya taimake sai na sula gulare da yawa saboda abin da suke wa sai na rasulullah sai Allah ya baya haƙuri wani gumma Allah ya ce idan an ma mummuna kai mummunan ba laifi amma da hakurin kai ya bi ne Allah ya ce wa in aqabtum fa وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين wasbir واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ريب مما Farkon يمكرون Allah yake ce wasbir kama sabar ulul azami فاصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار tsakanin hakurin da rayin hakurin kaɗan ne haka Allah ya faɗa da an yi hakuri kiu da ido ne abu bai kai ya kawo ba to duk lokacin da aka ce kai hakuri kai hakurin eh ne Allah ya ce kai hakuri ya rasulullah wancan gwani yace inna wa alƙawarin da Allah yana zai taimake ku gaskiya ne wasu ga firle zan ka da manzon Allah ake nufi maganan ne da yi amma manufar maganan ba da manzon Allah bane wal kitabu li rasulillahi magana ne ga manzon Allah wal muradu bi ghairihi manufan maganan ga wani manzon Allah da mu Allah yake nufi shi ne wasu ga firle zan ka ai li yastanna bika domin ai koyi da kai wasabi ka cuɗanya ka dinga tasbihi sallin mutane ka cuɗanya da yin sallah bi hamdi kai ta godiya ga ubangijinka bilahi da marece ko huwa min ba'da zawal shine bayan gushewar rana wal abukeri da lokacin yammaci أي صلوات الخمس كلنا صلوا لي قد أبير يا رسول الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين سوي وإندا يجادلون في آيات الله kun ga wayanda suke jaye a cikin ayoyin Allah shine alqur'ani daga risalalin ba tare da wata hujja ba mabayyaniya ata wanda aka zo musu da shi to ilma wan fi ba komai bane a zuciyarsu ita suduri a nan zuciya illa kibrin sai dai girman kai takabura girman kai wada ma da tsammani an yi aluwa alaika don su ɗaukaka a gare ka to ga ya musu mahun bai baligi ba za su kai inda suke nufi su kai ba fasta izbillah min sharrihim ka nemi tsari ga Allah daga sharrin innahu domin shi ubangiji huwa samiu li aqwalihim sarki ne mata bace ga jin kaulolin bayi albasiru kuma Allah masani biya walihim da sanin halayensu duk mutumin da yake jaya da ayan Allah ba hujja ba komai to neman ɗaukaka ne da girman kai amma Allah ya ce duk inda yake so ya je ba zai je ba eh da ƙarya da cin amana da jiji da kai da nuna girman kai ba za a kai ga inda za a kai ba duk abin da kaga an kai ga inda aka kai sai an rike gaskiya so da haka ƙarya da farko za ka ji ta ta tayi da yawa kamar za ta taba sama amma daga baya ruhewa za ta yi amma gaskiya kamar ba za ta yi ba kamar ba za ta yi ba daga baya sai Allah ya daga ta ha lamarin gaskiya yake to in Allah ya ce kai hakuri ya rasulullahi abin da suke nufi kuma ka nemi tsari da sharrin su Allah yana jin abin da suke faɗa a kanka ba sa faɗa magana mummuna ne akan manzon Allah kuma Allah yana ganin abin da suke aikatawa لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا to يعلمون dalilin sauke wannan aya ga wanda suke musanta tayin kiyama ne wai ko kuma suna cewa idan sun mutu ba za a tahe su ba sai Allah ya ce Allah sarki la kalku sama ku duba mana kun ga halittar saman nan bakwai da muka halicce su in ji Allah ku duba girman sama Allah ya ce bai gajiyar da mu ba lokacin da muka yi ta wal ardi da kasai akbarin min kalkin nata ai ai ai su ne mafi girma da halittar mutum ko maratan sani to wai ya adadin wajen miyarwa saman nan ma mun ga dama Allah ya ce mai da ita za ni walakin da aksarar nan amma yawa yawan mutanen kafiran maka la ya lamu na zalika ba su ana sani da wannan ba fa hum kal'a masu yadda gansu kamar makahu wa man ya Allah amma wanda ya gan cewa Allah yadda ya mutu Allah zai tada shi kalbasir wannan shine kamar mai ido wa ma yasawi وما Allah يسر الأعمى yanzu a yi والبصير jama'a a hada da wanda baya gani da wanda yake gani wannan gani da Allah yake magana a nan gani ne na zuci ba na idanu ba والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء walallazina amanu ne duk da ba la ana kaddara mata laburin walallazina amanu daga ce ma yastawi la'ame wal basiru ta ce ai walallazina amanu wa amilus salihat yanzu a yayi ta zama daya da wanda ya imani barantana da wanda ya imani ya kyakkyawan aiki wa huwa al-muhsin wala al-musi yanzu a yayi ta zama daya da mummunan aiki fi ziyadatu la ana ƙara la to kalilan amma yan kaɗan ne قليلا ما wanda dai suke jin يتذكرون wannan wa'azi ba su da yawa yadda masu wazantun ba su da yawa tazkirun qalilan jiddan kadan ne kwarai إن الساعة لآتية لا ريب فيها inda sata wannan lokaci da Allah ya tsayar wanda a wannan lokaci za a yi tayin kiyama la'atiyatu mai zuwa ce tana nan tafi la raiba fiya babu shakku a cikin ta tana nan tafi walakin aksarun ولكن أكثر الناس لا يؤمنون sai dai yau yawan mutane la yu'minuna biya ba su yi imani da ita ba to amma lokaci tana nan tafe وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Allah madaukakin sarki yana bada labari eh Allah yana cewa wa qala rabbukum ubangiji Allah mai girma ɗaukaka yana cewa ad'uni Allah ya ce ku kira ni astajib lakum zan amsa muku wani ruwayan a abuduni ku bauta min ne asabata kun bi qarinati zan tabbatar da ku da abin da yazo na rubanya na bayansa amma abin da yazo a cikin sharhi kuwa as-su'al tambaya wato rai da kankan da kai ila Allah ta'ala izuwa ga Allah yake kai kuka tilawa yaji idan akwai bukace bukace addana wuyaci na duniya wal ukure wace da bukatu na lahira aljalila babban bukatan kama ka kai wa Allah kuka wala haƙira da ƙanƙanin bukata ma ka kai wa Allah kuka wa min warada li yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kulluha duk bukatan ka ka roki Allah fa kar ka ce wannan bukatan ka dan ne hatta fi shi sa na alai idan in takalman ka yanke kana tafiya da filiba sai hankin ya cire kar ka ce za ka hada ka tsaya kai addu'a Allah na roƙe ka in na tayi neman wuka na sa a wuta zan liƙe takalmin Allah ya sa ya liƙo kai addu'a kar ka bari sai karka liya kai addu'a tukuna in kai addu'a din ai lada ne sai ka liya hada har hancin takalmin kan zai ce karka liya ka tsaya ka gaya Allah ko kaga jama'a fa ga wasifa ta same ni maza ai addu'a amma da wani malami ka bai wani kuɗi ko naira ɗari biyu ka bai ka ce malam takalmi na ne zan kya min addu'a Allah za za za mu je liƙewa mu gani ko zai liƙu ko ba zai liƙu ba sai ka bai addu'a dan ai ibada ne ibada ne eh haka har hancin takalman ka ba kar ku sai to bare ma kuma ga irin addu'o'in da muke baku ko duk mutumin da wani bukata mai muhimmanci ya dame ya taso masa kana so ka roki Allah bukatar ka to akan yi sallah raka a hudu inda dare ne ayi bi ayi sallama ayi bi ayi sallama in ko ba da dare bane da rana ne aka yi tayya ba a sallama eh shine na farkon kai fatiha sai kai ulhu wallahu kafa goma raka an farko kenan na biyu idan kai fatiha sai kai kulwar lawa ashirin na uku idan kai fatiha kulwar lawa talatin na hudu idan kai fatiha kulwar lawa arba'in to idan ka lissafa kulwar lawa din za a ga san kai ɗari goma ashirin talatin arba'in to an samu ɗari to idan kai sallama sai kai kulwar lawa din ƙafa hamsin yawwa bayan nan sai kai asagafar layi hamsin sannan sai kai salatin annaba hamsin sai kai la haula wala quwata illa billah aliyil azim hamsu to ka daga hannu ka roki Allah sai dai yana da sharadi eh ana zo kai alwalan ma kar kar kai alwalan inda za a ganka ka dai ga wani guri ka buya sallan kuma kai da inda ba a ganin ka ka rufe eh daga kai alwalan ka ban daki ko wani guri yana ba maka wa alwalan sai an ganka yana sai kai kai sallan inda ba a ganin ka amma dai da alwalan ma za ka yi inda ba a ganin ka yafi sallama ka ɓuya ka yi ga ɗaki to inda ya raka a hudun nan ka sallame kuma kai ƙulwar la hudun nan hamsin asafirin la ya hamsin salata annabi hamsin lahula hamsin to ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ba za ka bar gurin ba Allah zai amsa maka dai idan baka roƙi Allah ba ma fushi zai yi da kai eh ko da ne ba ka da yi ko dukiya ne to mun ba ku shi amma ku yi akan abu na alkhairi ba na sharri ba wanda ya kan sharri da hi da Allah ba akan dai alkhairi mutum ya roƙi Allah don Allah ya ce a roƙe ya kuma mun gaya muku abin da ya kamata kun yi Allah zai amsa mu to kun gani Allah yana amsa mu yadda muka baku labari har hancin takalmanka idan ya yanki ya zo daga cikin labari eh ajin fi ma dalabtu lama warada idza qala al-abdu yayin da bawa yace ya rabbi qala Allah zai ce labbaika abdi shine Allah ya ce istajib lakum ay wa adagal ijaba Allah ne alƙawari ga amsa bidduwai sai malamai suka ce mana annal insana kad ya du amma sau da yawa shi mutum yakan yi addu'a wala istijaba lahu ya ba amsa masa to wannan mutum ya tambaye ka sai ujiba ka bayi amsa biyan na du'a domin ita addu'a da kuka ga ana yin ta fa lahu shuruɗin tana da sharuɗa da yawa ita addu'a fa in takalafa ba'ruwa to idan wani sharaɗin ka saba ta kalamat ijaba sai ga ka samu jinkirin istijaba min hada gara haka iqbalul abdi bi kulliyati ala allah in dai ba zai addu'a gaba ɗaya da zuciyarka da ruhinka duk su nufi Allah wakatu du'a lokacin addu'a da ya la ya hasil fi qalbihi ghayr rabi a zuciyanka idan babu wani idan ba Allah ba wa Allah ya kona li fasidin kuma kada a yi ga wani abu mummuna wa an ya kona zai kadiyatu ba a yin addu'a dan yanke zumunta wa Allah ya sajili ijaba in ka addu'a ka daina gaggawar cewa Allah bai amsa maka ba wa an yakuna muqinan biha mutumin da ya addu'a ya zama ya sakankance da abin da ya roka fa idza kana du'a bi hadhihi shururi in dai addu'a ya zo da irin wannan sharadi kana haqiqan bil haqiqa Allah zai amsa fa imma an yu'ajilu halahu ko Allah ya gaggauta maka ya amsa maka ya karba a nan duniya wa imma an yukara halahu ko Allah ya jinkirce da addu'a taka zuwa ga lahira falijabu ala muradihi ta'ala amsawa kuwa bisa ga nufi ne na Allah wani da irin a wannan yayi fallabi yan bayi lil insani ya kamata ga mutum an yi da uwalla ya roƙi Allah wa waru lahu amra bi ya zuba lamarin sa cikin amsawa wani la warada ya zo daga cikin hadisi ma min rijulin babu wani mutum ya da uwalla bi wanda zai roƙi Allah da wani addu'a illa istijaba lahu sai Allah ya amsa masa fa imma an yu'ajila lahu fi dunya ko a gaggauta masa amsa a nan duniya wai ma an yi wa kar lahu ko Allah ya jinkirta fil akhirati a lahira wai ma an yi kabira anhu zunubahu ko kuma a kankare masa zunubansa da kadar ma da agwar gwadon abin da ya roƙa malam ya dabi in dai bai addu'a saboda zunubi ba au ka diya tarhim ko saboda yanke zumunta au ya sajili ko ya nemi gaggawa kalu suka ce ya rasulullah wa kaifa yasajili ya ma aikin Allah ya zai nemi gaggawa kana ya kulu mutum ya ce da'udun laha istajaba li fama ai na roƙi Allah bai amsa mu ba shine gaggawa wa du'a ita addu'a min ka sai ta hadal ummati khususiya ne ta wannan al'umma lama huki an kabul ahba kala ya ja'are ta hadal ummatu salasa wannan al'umma Allah ya ba mu abu guda uku lam yuda wannan ammatan qablahu ba a baiwa annabawan da suke can gabanin su ba illa nabi sai dai annabi kana idza arsala nabiyan idan an aiko annabi kila da zai ce anta shahidun ala ummatik kai ne shaida ga al'ummanka da Allah ya kwace na rasulullahi wa qala ta'ala dan Allah ya faɗa a cikin wannan tsarin Allah yana cewa li takuna shuhada ala nasi li takunu shuhada ala nasi wa yakuna ar-rasul alaikum shahida kaga wannan ai kusuziya ne na wannan al'umma ko وكان يقال للنبي انا يا من ذن الله ليس عليك في الدين من حرج وقال تعالى الله ينا فعل لهذه الأمة وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يدعى يا من ذن الله هكا مما كسوسيا يعني من سامو أن درجة وقال قال للنبي an gaya manzon Allah Allah ya ce ad'uni istajib laka Allah ya ce roƙe ni ya ma'aikin Allah zan amsa maka wa qala li hadhihi al-ummati ja ka ce da wannan al'umma ud'uni istajib lakum ku roƙe ni kuma zan amsa mu to kada ya dalaku du'a ana lagin addu'a alamu dalagil ibadati mujazi min dalagil ka wa iradil am wa huma tafsirani lid du'a huna masha mufassir ala sani to a takaice dai wayannan kaɗan ne daga cikin hujjojin addu'a addu'a kususiya ce ta wannan al'umma tana dage da yanta innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dashirin innal ladhina kaga wa'anda yastakbiruna suke nuna girman kai ai ibadati ga roƙo na fa anan na'am yi mana ko ku kuma kuma ta ba ai karatu sai da malami yi mana ai ibadatihi da ka gani addu'ar ne ai ibadatihi dan lahi addu'a ce ba wata abu ce imma hakikatan wa salim mujahid malamai sun kudu zai ce fa tasiru annabi al-ayati tafsiran ahadu haqiqatu wa salim mujahid iftara mufassir sani li wujud al-qarinah wa yasiu irad al-haqiqa li annaha al-asl shine zai wal qira'ata ne tabiyata ne sagirin azla fa min anta wa taqbara fi min ad-dunya albasa soba zalli fil akhirah wa min at-tawali wa tazallil fi ad-dunya albasa sawal idhi wal fakr fil akhirah فباب الذل والانكسار من اعظم الابواب الموصل الى الله تعالى saboda an gaido daga sayyidi ahmad rufai annahu qala yana cewa daraqatu abwabul musila duk wani kofa wanda zai sadar da mutum ga Allah mun kwankwasa ila Allah sai muka duba kowace kofa mun kwankwasa ko wajatuwa mu a kowane kofa sai mun tadda mutane sun yi cinkosu to ta wace kofa ne za mu tadda Allah illa babu zilli sai dai babu kaskantar da kai wal inkisari da kareriya wani da hadisi ya zo anna dawuda sa'ala rabbahu annabi dauda ya roƙi ubangijinsa fa qala yace ya rabbina ya ubangijina kaifa al usul ilayka ta yaya za mu sadi zuwa gare ka qala yace ya dauda qal nafsaka wa ta'ala ka bar kanka kurin ka nufo ni shikenan anan ne mutum zai nufi Allah to saboda haka shine ka tsaya in kai sallah ka dinga kaiwa Allah kuka ka daina nuna girman kai ka tsaya ka roƙi bukatun amma ka ƙi tsayawa kana roƙon bukatun ka kana nuna girman kai duk wanda ba sa roƙon Allah ta da kullun jahannama dakiri za su ga jahannama a kaskance shi Allah yake nufi
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فعل على الناس Allah yi ne sarki Allah allazi ja'ala lakum al-laila wanda ya halatta muku dare ja'ala halatta ne yin ta akai litasbunu fi domin ku samu nutsuwa cikin daren wannan hara da rana ko musiran kowa yana ganin kowa isnadul ibsar an danganta gani ilaihi zuwa gare mujazi ne li annahu yuzuru fi a cikin sa ake gani ina la domin ubangiji da zufaralin sarki ne ma abocin falala alal nasi ga mutane walakin da ba da banza ba aksarar nasu da yawa yawan mutane ne la yashkuruna Allah ba sa yawa Allah godiya fala yu'minuna ba sa imani da abin da Allah ya faɗa
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون zalikum wancanan wannan bayani da ake gaya muku Allahu rabbukum Allah yine mahaliccin ku khaliqu kulli shay shine ya halicci komai la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illahu idan ba shi ba fa'an ne to dan me yasa ne tufa kuna kuke juyawa kai ba tasrihuna yaya kuke juyawa ne anil imani gaban gaskiya ma qiyamul burhani tare da kuma alhali an tsayar muku da hujjoji akan abu Allah gaskiya ne كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون kazalika haka nan yuhaku suke kiran ƙarya misali ibki haulaye kamar kiran ƙaryan da wayancan kika if ai allazina kanu wa inda zai kasance bi ayati llahi ga ayoyin Allah sune mu'jizozi wanda Allah ya koma manzanni da shi ya jaduna suke jayayya da ita الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah yi ne sarki Allah allazi sarkin da ja'ala lakum al-larza sarkin da ya halatta muku ƙasa ga ta nan ƙarara matabbaci sai ku yi ta yawo a ƙasan kuma nan za ku koma wasa ma Allah ya ce sama wannan da kuke gana bina an gina ta muka yi saka ku muka mai da muka yi ta rufe wasa wara ku muka suranta ku muka mai da ku mutum Allah ya ce fa azana suwara ku muka kyautata suran ku dan kyautata surar da Allah ya maka Hausa suna cewa duba yatsanka wani ya fi wani to amma da yatsan wannan hannun da wannan hannun karamin da karamin iri ɗaya suke karamin da karamin iri ɗaya kowane girmansa daidai sun ko wani ya yi tsawo wani ya yi gajere amma kai aka kada sun wannan da wannan sun zama daidai wannan ma sun zama daidai wannan ma sun zama daidai wannan ma haka wannan ma haka amma a ɗaya ɗaya ne za a ga haka ya Allah ya muku idanunku a gaba yadda ake idan su doki a gefe da mutum idan yana gefe yaya irin na irin na kifi to ka gani ai an kyautata maka tsayuwanka ka duba dai bakin alade da irin na zakare da bakin mutum haka yake ai kaga ba kyau ta ba ba irin wannan bakin ba mana bakin ka kuma sai Allah ya gyara maka shi wannan kyau gashi nan dai duk wani abin mamaki ne da kunnen ka irin na irin na irin na jaki ne yaya labu labu ai ka gani sai a ce kunnen nan yayi yawa da an dinga yanke wa mutane kunne Allah ya ce bari muku cip cip irin wanda zai zama daidai ku ba wani matsala haka Allah ya duba ya muku ku duba da gani in za ka yi sujjada ka san ku ya gwanin kyau in kai ruku gwanin kyau in ka miƙe haka to amma kamar su dabobi idan suka miƙe su ba kyan gani yi mana kuma hannunka za ka iya sosa bayanka da shi za ka dinga share fuskanka da hannunka guda biyu ka dinga share kafanka kana alwala sauran jinsin da Allah ya halatta ba wani wanda zai iya wanke kafansa ba sa iya yi ba kyau ko guri da ya kama da mutum ma ka duba ba yana da jela kaga yanzu da mutane jela ne da su ai kaga abin ba kyau to Allah ya ce fa a sana suwara bayan wannan ma zahi ya babu ilhama za ka sa tufafi ka sa riga ka sa wando ka sa hula malam kowanne Allah ya ma kyau idan kana da hula kana da hula duk lokacin da ka kube hulan sai ka ga ka fi kyau kuma idan ka dora ka fi kyau ko da hulan man kana da rawani ya fi kyau ka ga lamarin Allah idan kana sa manyan riga kana sa manyan riga ran da ka sa tagarce kuma sai ka ga ya fi kyau idan kana sa tagarce da wanda ko ran da ka sa manyan riga sai ya canja ka haka ne in ka sa salifa sai ya ga gwanin kyau haka ne idan ka goma ka sa kawun ciki ma ya karbe ka hannun da ba agogon ka cire ya fi kyau kuma ka sa agogon ma ya yi kyau to yi ne duk wannan kyan da Allah ya mana ne na sura saboda haka kuma duk abin da aka yi sai ga yana wa bani adam kyau amma sauran abubuwa ai duk abin da kai masa ba zai masa kyau ba to ku yi wa Allah godiya fa wa zawwarakum sarkin da ya suranta ku fa asana suwarakum a suran naku ma ba ai wani mai kyau irin ku ba ba wanda ya kai mutum kyau a duk wani sura ba abin da ya kai mutum babu shi yi mana in ka tare ba haya sai ka je ka yi gefe ka yi tsarki ka duba sauran halitta mana inda suke ba suke ba haya in ma a koma ya koma gefe ba su yi tsarki ba haka suke zama ka yi fitsari ka yi tsarki wannan ai sai mutum wani ba zai iya wannan ba abin da za ka ci gaye sai ka dafa za ka wani kuma ban san ma menene dafa ba haka ake sa a baki a shi to mi wa Allah godiya eh da za mu lissafa neman da Allah ya mana wata an yake ta wa in ta'udu ni'matullahi wa in ta'udu ni'matallahi la tuzuha innal insana la zalumun kafar ai neman da Allah ya mana baya kididdigowa to Allah mun gode maka fa asala suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya ce na azarta ku da dadada wannan mun gama fassara ta azarka da dadada ba wani abu ne kaga abinci fura da nono zaka dama ka sha ba za ka sa wa fura gihiri ba ka sani ba ka sa gihiri ka sani sukari kake sawa ka gani ai Allah ya baka ai baka ce sai mai daɗi yi mana sannan kuma ga kunu suga kake sawa ba za ka sa ba suga za ka sa amma miya ba ka sa suga nan kuma gihiri kake sawa ka ji mutum Allah sarki idan kuma ma miyan tauye kanwa kake jefawa sai kuma nan da nan ka san yadda za ka sarrafa shi kowanne dai ka san yadda zai yi daɗi ka ci kayanka idan naman miya ne za a maka farfesu sai ka je ka zuba kafin rago sai ka je na taya ka sa kalwa ana ramma sai ka ji kanshi ga irin kazan nan ka samu daɓalwa aka ji sa kalwa da Allah a yanzu nan mura nan naka zai zama babu ci ci ka san abu mai daɗi in ka ji sai ka ji daɗi Allah sarki mu ba ma cin ɗanye sai wuyayye mutum ba ya ci ɗanyen nama ba ya san yadda zai sarrafa shi yana wari amma ka ba mutum nama an jima kuma sai ya koma da kansa yana ƙanshi shi ne ma'ana wa razaka kuma yana ɗayi ba zalikum zalikum fata zalikum Allahu rabbukum fatabaraka Allahu rabbul alamin zalikum sarkin da ya hore muku wannan fa Allahu Allah rabbukum shine ubangijinku fatabarakallahu sarki ma abocin albarka rabbul alamin shine ubangijin talakai huwa alhayyu la ilaha illa huwa fadahu mukhlisina lahu din huwa alhayyu shi Allah rayen sarki ne rayen sarki wanda baya mutuwa raye gabanin kowane raye raye bayan kowane raye ne kafin a samar da kowane raye la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa idan ba shi ba fad'uhu ibuduhu ku bauta ma Allah shi kadai mukhlisina lahu dina ku tsarkake ku yi addini dan Allah ba tare da tara shi da wani ba
alhamdulillahi rabbil alamin tunda dai Allah shi ne ubangijin mu ya koya mana yadda za mu bauta masa ya hana mu bauta wani ko mun yarda shi za mu bautawa to ai sai dai mu ce alhamdulillah Allah mun gode maka رب العالمين أبنجد تالكي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل يا موسى إني ني إن سيدنا رسول الله نهيت يتي أن هنيني أن أعبد مبوتاوى الذين تدعون ولا كوكي بوتاوى من دون الله كما باين الله شيني gunki lama ja'a ne labayyinati yayin da aka zo min da hujjoji mabayyana da la'ila tauhidi dalilan ɗayan ta Allah min rabbi da gun mahalicina wa umirtu wa umirtu an uslima li rabbil alamin wa umirtu an umarce ni an uslima na miƙa wuyana lirabbil alamin ga ubangijin talakai shine Allah madayyancin sarki هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي shine sarkin da khalaqakum ya halitti baba mu annabi Adam min turabin daga yimbu shine turbaya wanda aka bi sani da tabo da kalge abikum Adam minhu an halitti baba mu annabi Adam da shi summa min da bajin zuriyarsa kuma aka halicce shi da ruwan mani ana nan ana nan mani nan idan ya zauna mahaifar uwa zuwa kwana arba'in summa min alaƙatin kuma sai Allah ya mai da ya alaƙa gudan jini dan mangalizin sai ya zama jini ne sandarare summa ya kuri jikin ibla yau da gobe yau da gobe a waye gari sai ku hudu duniya kuna jirajirai bi ma'ana da falo a ma'anan jirajirai kuna kya kya kya Allah fa kamar an fito daga wata rayuwa kuma an koma wata rayuwa su mai yabi ku kuma Allah ya wallar da ku ana nan a tallafe ka nan a tallafe ka nan a hankali har ka dinga iya rarrafe har ka dinga iya tashi shikenan a hankali a hankali har ka kai matsayin kaciya yau da gobe kuma shikenan daga nan sai a ce a jiya noma masa yar wajen wancan aura masa a hankali sai a balaga shine Allah ya ce sun malli tablugu a shiddakum kaga mutum ya kai tsakiyar ƙarfinsa ta kamila kuwatukum min salasi sanat daga shekara talatin zuwa arba'in nan ƙarfi yake cika ai bayan arba'in kuma baya zai dinga yi ƙarfin sai tsakanin talatin zuwa arba'in nan ne iya ƙarfinka ana nan ana nan kuma sai ka ba arba'in baya yau da gobe yau da gobe hamsin har sai a doyi sittin lidar shi nun shi yuka kuma sai a zama an zama dattijo imana an zama dattijo an manyanta bidan mai shi kasar ya sai gani abin da da kana ya baka iya yi ka yunkura irin ka tayi da sauri duk ba zai yi ba in da fitsari ya kama ka kana wuni kuma nan gaba daga ya dan kama kan baka yi ba zai zai maka matsala an an girma an an da tijan ta ka dan kada an dama da tijan kuma ci abinci ga ga ana koyi din nan duk babu sai dai fata ya dinga kalli an zama da tijan sai dai fata ya dinga haske an ga wancan zamanin an ga wannan nan gaba kuma sai tunani to Allah kai bari wani lokaci karbar mu da imani Allah ya faɗa gaba kaɗan.
Wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamman wa la'allakum taqilun.
Wa minkum daga cikin ku man yutawaffa min qablu wani kafin ya zama qabla al-ashaddi kafin ya kara 30 da ma wani sai ya rasu. Ai sai ka jana mutanen nan ne dan gidan wani Allah masa cikawa. washe kuka ci wani kuma sai ya zama dattijan zai rasu fa'ala zalika bikum lita ishu muna muku wannan ne domin ku rayu ku dinga tunani wani ta bulgu ajalan musamman amma kowa zai kai ajalin da aka ambata masa wakatan mahadudan lokacin da aka iyakance wala allakum wala allakum taqilu ba da banza ba abin da yasa muke muku haka taqilu da wai kwakwa hankaltu zai da lailin tauhidi ku ga dalilan ɗayan ta Allah fatuminu kun imani da kana yaro ka zama saurayi ka zama dattijo ka dinga tsuha kai kanka ne ka san mai mai da kai wannan Allah ne ta ai kaga mai hankali in Allah ya so ya drama sai ya koma ya bi Allah huwa allazi yuhyi wa yumiit ba wani mai rayawa fa idan ba Allah ba huwa allazi ne zargin da yuhu yake rayawa sarki Allah ne mai raya ba wani wanda ya sai raya kai idan ba Allah ba wa yumiit ba mai kai ka sai Allah ba wanda zai iya kisa sai a kwana ya kare sai Allah ko da mutum ne zama wani sababi ya zama sababi ne a lahira sai a ɗau nauyinsa gaba ɗaya ɗora masa ba mai rayawa sai Allah ba mai kaiwa sai Allah idan ka san wannan rayuwa da addini imanin ka ya cika ba wanda zai iya rayar da kai sai Allah ba mai kai ka sai Allah fa iza qare amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ko iza qare amran yayin da Allah ya hukunta lamarin a yara da ijari shi in Allah yake nufin zai samar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu sai da yace da abun kun ya kasance fa yakunu zai ga abun ya kasance ka abun kawai lasin ya dauri nu ara ya kasance subhana mun kaza inhu bainal kafi wal nuni ka abun kawai lasin ya dauri nu ara abun ya zum biran min wa fata ai bi daga ai an yujidu aqaba iradati sai Allah ya samar kashin allati hiya ma'anar qawlu shine ma'anar maganar da almalku da muka ambata muku baki daya ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يسرفون alam tara wai shin bamu baku labari bane ba ku gani ku duba mana ila allazina ga wayanda yajadiluna fi ayatin lahi wanda suna jayayya cikin ayoyin Allah shine alqur'ani anne kai wai yusrahuna anil imani wai yaya suke juyawa ne su bar ban gaskiya ga Allah Mm.
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا me Allah ya ce فسوف يعلمون allazina sune wayanda kazzabu bil kitabi wanda suke karyata alqur'ani wa bima arsalna bihi rusulana suna karyata abinda muka aiko manzannin mu da shi mina tauhidi na ɗayan ta Allah wal ba'sa da tayin kiyama wa hum kufara makka sune kafiran birnin makka amma Allah ya ce ba kuma su ci gaba da yi fa sawfa da sana lahira ya alamuna sa'ana sani hukumar ta kaji ma musu hukuman karyatawan nasa aya lahira za su gane to duk Allah ya ce da sannu ka sani إذ الأغلال في آناتهم ai وسلاسل duk lokacin da Allah ya ce da sannu za ka sani to a lokacin nan ba so yake kai abun ba ka bari kuɗa eh ba so yake kai ba ko ɗanka ne ka ce kai wane abin nan kake to kai kai ai ba so kake yi ba to Allah yana so mu bari ne shi dai abin da ya hana mu mu hannu imana Allah yana da bayansa da yawa ba sai yayi wa kai kadai azaba ba in ya barka ma sai yawan mutum biliyan dubu suna nan wanda zai musu azaba ba sai da kai ba kamar abin da duk kake yi in ya maka azaba ma baka rage yi da komai ba ya sa ka aljanna ma baka kare yi da komai ba to da haka mu yi ta tuba ga Allah mu koma ga Allah eh mu bi Allah a lahira za mu ga sakamakon abin da muka yi in dai an yi dan Allah
إذ الأغلال في آناتهم amma وسلاسل duk wa'inda Allah ya hana su ba su hannu ba Allah ya ce su yi ba su yi ba ya hana su su bauta wani Allah suka bauta masa Allah ya ce to ga irin sakamakon da za a yi musu izin a wannan yayi a lahira al'adalalu akwai kunkuma sai a sa mutum ankwa a haɗa hannu da wuya a ɗaure sai a nagin a wuya ya ɗan wuta haka za a musu izin ma'ana idan a wannan yayi wasa lafilu kuma a jikin wannan ankon a ɗora sakari na wuta adabi ne alal agalal fata kuna biya na mubtada lil labai mazu fi arjulu shi sa sanan ma yana kafan su kamar inda za a kora eh, shanu zuwa garke haka au kabar yusu abu ana jan mutum a wuta ba za a bari ya tafi a kafa ba daga an ɗora wuyan da hannu haka an kwa an ɗora kafan sasari daga an ja faduwa za a yi in ka bada baka yi zaka dafa ƙasa ka tayi ba yusu abu ana ja ana ja da haka har za a su kai wuta kuma karka ce dan kai za a san ce a'a shikenan ta kare ka ji zabona ya ji runa za a danga fuskan kafiri menene dalili ba kuma ne abin da yayi shi ya gani to saboda haka jama'a abi Allah Allah fa abin tsoro ne fa yayi tana dan azaba fa idan kaga mutum ya higa azaban nan shi ya so da hanyar da zai biya ce kar mu higa ya gaya mana duk wani misali da zai nuna maka na ka ji tsoron abin da aka yi wa na gaban ka an gaya mana duk wani misali da za a yi akan ga abin da ya faru da wane fa ga abin da ya faru da wane an faɗa to saboda haka me yasa Allah yake faɗa haka baya so ne ya samu da yana so mu higa wutar nan ba zai ba mu labari ba kurin shiru zai yi shikenan kowa ya yadda ya ga dama hidi ya gama shirin to amma tunda ana ma gargadi ana ma gargadi ba a so ne ka higa to saboda haka kai kuma ai ya kyautu ka kare kanka ko to yaya za mu yi mu kare kanmu a wanke zuciya fes a daina jin haushin wani a daina gillu ana damuwa da abin da Allah ya ba wani a daina yawan musulmi hasada abin da dukkan rasa ka san Allah ne ya hana ka ba mutum bai duk abin da ka samu kuma ka kaddara cewa ba dabara ka bace Allah ne ya baka idan kana da lafiya ka san Allah ne ya baka idan Allah ya ɗora ma jinya ka daina wane ne wane ne wane ne ka mai da jinyar ga Allah dan Allah ya baka ladar jinyar a dinga girmama na gaba a ji kan na ƙasa da kai duk wanda yake ƙasa da shi ka ji kansa sai Allah ya ji kanka wanda ya fi ka kwanaki ka girmama shi wanda ya fi ka karatu da ilimi ka baya haƙƙinsa wanda Allah ya ce a bashi a daina ƙarya Allah baya son ƙarya idan za ku yi mu'amala da mutum a cire yaudara a tsakani Allah ba ya san yaudara wanda ya yaudara kamar Allah ya yaudara ba a san yaudara in za ka yi a haƙƙin ka san kurin ka ce za ka yi ka yi idan ba za ka yi ba ka ce ba za ka yi ba ka tsaya ba za ka yi ba kar abin da ba za ka yi ba ka ce za ka yi a danga yaudara yaudara yana sa mutum ya zama sanadin shiga wuta a bar annamimanci musulmi da musulmi suna zaune ka ce wani ya ce ma kaza wani ya ce ma kaza kai wannan amiyar mutane suna zaune lafiya danga bata tsakaninsu siffa ce ta 'yan wuta a daina yin haka a daina ha'inci jama'a a kan aikinka da kasan kana yi kowa a kan sana'arsa Allah zai ɓadda yi a daina ha'inci in za ka yi abu ka yi kamar tsakaninka da Allah ga ka gashi amma duk abin da ana sa ha'inci a ciki al'amarin Allah ya lalace a daina albushi albushi abu mai kyau hada da mummuna kamar irin masu saye da sayarwa na abincin gona abin da yake mummuna a hada da mai kyau a daina yin haka ko yanzu da damuna ya faɗi wani yana tsohon hatsinsa ya fara lalacewa kuma sai ya dinga sai da sabo yana sayarwa to Allah baya son ha'inci duk mai ha'inci siffa ce ta higa wuta sannan kuma jama'a a kiyayi girman kai ba abin da Allah baya so kamar girman kai mai girman kai na ƙwayan zarra ba yadda za a yi higa aljanna mutum ya zama mai tawari mai kankan da kai ga Allah jama'a a daina kwaɗayi a daina san abin da yake hannun wani abin da Allah ya baka wadata da shi duk abin da ka nema Allah bai baka ba ka daina sa da abin da yake hannun wani sai ku zauna da jama'a lafiya wani mutum ya tambaye manzon Allah ya ce ya zan yi ne Allah ya so ni ya ce ka ji tsoronsa ya zan yi mutane su so ni ya ce ka ji abin hannunsu duk mutumin da baka so kayansa ba za ku zauna da shi lafiya kuma idan kai Allah ya baka jama'a a daina rowa ruwa alama ce wanda mutum zai shiga wuta manzon Allah ya faɗa albakilu aduwullah walau kana alimu ko malami ne inda mutum ruwa ne aikin sa maki ne na Allah so da haka Allah baya son ruwa a ni'imar da Allah ya baka kana azartawa in ka samu naira goma kana ba da naira naira ɗaya dubu goma Allah ya hore ma dubu ɗayan kai sadaka ka koya iyalanka addini ka kula da su alwalansu sallansu duk abin da suke kana sa ido a kai kai ma ta zama bai kama ka ba ka je ka san abin da ya zama farillan wajibi a kanka ya zan yin gyara alwalana ya zan yin gyara sallana in kai ka abu kaza sallan ka ya gyaru in kai abu kaza sallan ka ya baci wannan ba su ne hanyar aljanna kuma duk abin da Allah ya bada labari na abin da ba a gani ba ai imani da shi kuma duk abin da Allah ya bada labari na ni'imar da ba a gani ba ai imani da shi kuma in za a yi abu din a yi don Allah ba don mutum ba kar mutane su ce kai gwani ne ka iya a ba don su za ka yi ba ka yi don Allah ka ce riya a aikinka kar ka yi aiki don jiyarwa wane ya yi kaza wane ya yi kaza in ciyarwa ne ya yi sadakan kaza ana ta faɗa to sai ga gashi abin yana da yawa kuma ba lada tunda ka yi don mutane su faɗa kuma sun faɗa kuma in ka je gun Allah me zai baka ai wannan faɗa da suka yi an biya ka saboda haka jama'a cire riya kar a yi don kuma ajiyar da abin da za ka yi kuma ka yi don Allah ka nafi Allah da aikinka kuma kullum abin da za a yi muwafuka a bi koyarwar da manzon Allah ya ajiye mutane a kai a yi koyi da sunan sayyidina rasulullahi a nemi muwafukar manzon Allah kuma a yi abin don Allah mutum kuma ya dinga ganin matsayin darajar manzon Allah mutum ya daina zagin mutane kullum kana kuye mutane kana zagin wannan kana zagin wannan ba ka da aiki sai wannan ko alƙali ya kamar da kai aka ce duk mutanen duniya za su yi ga wuta kai kaɗai za ka yi ga aljanna daɗi za ka ji to bare ma hakan ba zai yi ba duk wanda kake kuyewa ɗin nan da darajar sa gurin Allah kana bata wannan an ce wannan ka ce bai iya ba an ce wannan ka ce bai iya ba sai kai kaɗai ai kaga kai da ma ya kyautu kai nazari a karan kanka ko manzon Allah ya ce zamani ma a daina zagi duk wanda ya zagi zamani ya zagi Allah ka daina cewa zamanin da namu kaza kaza a Allah ne da zamani shi ya wancan hiye ne yau zamani babu matsala mutanen zamanin ne suke da matsala a mutanen zamanin ma ko ba duka bane wanda bai ba Allah ba bai bi ba wasu sun ba Allah na Allah suna nan ai na za ka gane su ka zama na Allah sai Allah ya gama ka da su ka san su idan baka zama na Allah ba sai a barka da mutanen zamanin su za ka sani kowa ya tattare nasa ya rike mutane na zamani sun tattare nasa sun rike Allah yi ma ya tattare nasa ya rike idan ka zama na zamani sai a barka da mutanen zamanin idan ka zama na Allah sai Allah ya hada ka da nasan da ya tattare sai a ce to wannan ma nawa ne wannan ma nawa ne wannan ma nawa ne sai ka san na Allah to haka al'amarin yake tafiya to Allah ya fahimtar da mu ne Allah yake cewa في اليمين ثم في النار يجرون Allah yake kaji za a yi ta jan yuzabuna fil amini a cikin wutan jahannama suma bin nari a wutan kuma yuzaruna yuquduna Allah yace ana jan su a wuta ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله sai bani ya su gaya musu suma kila lama ce da su tabqitan saboda uzurtawa aina ma kuntum tashi wai ina abokan tarayyan Allah da kuka ce akwai wani Allah min dunillah kuma bayan Allah ma'ahu wai la sana ba sune gumakan ina gumakan ku kira wasu bane yau ga ku kuna wuta su zo su cece ku قالوا للوا أنا Alo, kabiri ne ce rallo an na gabu an na- sun buya. Fala na rawu mun waiwaya dai ba mu gan su ba, to ya za a ce da بل su.
لم نكن ندعو من قبل Ban شيئا su ce lam na kunna da u. Min gaula a gaba ba ba mu kira ko ba mu bauta kuma an karu. Sai su ce mu ka yau ma ba mu bauta musu ba. A ibadatin iyaha suma ahararat sai abu jiro da su kala ta'ala sai Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min إنكم وما dunillahi.
تعبدون من دون الله حاسب جهنم أنتم لها واردون Allah ya ce to ga kuma kan naku nan. Duwar watsu da itatuwa duk a jefa su jahannama da ku da su duk kun zama kiraren jahannama. Shi kenan ai, ku kuna ciki suna ciki kazalika.
كذلك يذل الله الكافرين Kazalika haka nan yadda ka ji wannan misali. Irilala za a fatar da wayannan masu karetawa. Yurilillahu al-kafirin haka dai Allah bai bada kafiri a lahira wa yaqala lahum ayran ذلكم بما كنتم تكرهون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرهون zalikum al-azabu wancanan wannan azaba Allah bai ce ba da banza ba bima kuntum tafrahuna ai da kun kasance a duniya kuna farin ciki fil ardi a ban kasa bi ghairi laqi ba kan gaskiya ba min al ishraki na tara Allah da wani wa inkar al ba'th da musanta wa tahin kiyama wa bima kuntum tamrahuna da abinda kuka kasancewa kuna murna ta da wasi'una kuna yayyautawa fil fari cikin murna ya Allah zai ce da su قل كلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين kenan farin cikin da kuka nuna na duniya da jin daɗin ku Allah zai ce mun canza shi da bakin ciki yaya sai a ce kudu kudu a shigar da su abuwa ba jahan ta kofofin wutan jahannama jahannama kofofi ne da yawa fiya ba bisa tur masu a makoma almutakabiri na mai girman kai wanda girman kansa ya hana ya bauta wa Allah فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذين يدومون أو نتوفينك فإلينا يرجعون Allah ya ce fa zabir ka kun ya rasulullahi da abin da wayannan kafirawa na maka suke maka inna wa'adallahi kaga alƙawarin da Allah ya dauka a kansu bi azabihim na cewa Allah zai azabtar da su to na alƙawari hakan gaskiya ce fa imma malaman nawa sun faɗi li irabansa albawu lil fasiha ce imma ko amma harafi ne na sharɗi wa tafsilin wa tawqidin yuta biha lil fasari bainal kalamaini baina ma mare wa baina ma yaci wa imma nuriyannaka ko mu nuna maka ya rasulullah bara allazina idu shayin abin da muka musu tane bihi min al azab na azab azama na rayuwarka aw na tawaffayannaka ko mu karbi ranka qabla ta'azibihim kafin mu musu azaba kar ka damu fa ilaina yurja'una gare su za mai shan karka damu kuna gane wani ko karatu ne kake yi na ilimi da koyarwa wani ya zai yana ma izgilanci so kake a duniya kaga wani abu ya faru da shi na azaba Allah ne yake ba annabi hakuri ce kai hakuri ya rasulullah waɗannan kafiran da suke ma izgilanci a duniya in mun ga dama a duniya a gabanka mu kama mu musu azab a azabtar da su a sassare wuyansu ko a kai su idan mun yi wannan kaga ran annabi zai daɗi yayi in mun yi maka haka in mun ga dama ma yi haka idan ba mu yi haka ba har ka koma gare mu a gaban ka ba abin da ya faru da su ka daina damuwa a lahira a gaban mu za a kawo ma su a gaban ka kana kallo mu sa su a wuta kowanne za mu iya yi in ji Allah to abin duk mai sauƙi ne yi mana kar ka kana yin abin da kaga dama an barka eh ai kaga mutum da yawa bayan Allah haka yake musu tanadi kana wai kana so wani masifa ya fada wani wanda yake bin Allah ko to shi wanda kai kana bin Allah wasu mutane suna ma izgilanci idan ka ga wasu abu bai faru da su ba ka daina damuwa in dai ka bi Allah gaban ka za a tattara su a sa su a jahannama sai ka gani Allah ya ce karka damu a rasulullah ko mu musu a gaban ka a nan duniya ina nan ba mu yi musu ba ma ba su tsira ba duk za mu tattara su a lahira mu ce ya ma'aikin Allah ga masu ma'a gilancin ka gan su eh to zama ya ku zo ku sa su wuta ya ce ku a can ma ma'i dan ka riga ka ka tafi su ba su tafi ba ba jinkiri suka yi ba Allah ya ce za ko a nan ka gani ko a can duk ɗaya ne to wannan ayar me ya kamata a aiki da ita a yanzu kai wa Allah godiya sai gani wani mutum yana nuna ma fin karfi ya zalunce ka inda wani musiba ya same ne karka damu in ba abin da ya same a lahira za ka ga abin da za a yi da shi eh nan dan an bari aya can bai tsira ba ai gida biyu ne in a nan gidan ba ka gani ba a wancan gidan za ka gani za a gani a can abin ɗayan biyu ne ka daina zaluncin mutane kana yadda ka ga dama Allah ya ara ma rana ka kwace dukiyar wannan ka raba wannan da wannan ka sa wani ya saki matarsa dan ka aura dan biyan bukatar kanka hmm ta da uba ka yi gaza kanun su ka raba su kuɗin wani ka yi wani shige shige an salwantar da kuɗinsa amma kai ne sanadi kana dariya na yi dabara ai na masa ai bai san mu bane ai mu ai tsohon kusa ne ai ha da kake ganin mu haka in muka so karya mutum ba wasa bane to Allah ya ce za a karya ka lokaci yake jira kayan da aikari ka cikin jama'a za a yi maka kai kuma kai kaya boye kai kuwa cikin jama'a za a yi maka yi mana wani dan kasuwa ya fara tahe ya dan bude shagonsa shi ma zai dan nema abincin da zai ci sai ya koma gefe ya kira wasu mutane barayi ya hada baki ku je ku fasa shago eh sai ya gani an faya kudin an fasa ya biya da hiza ai jaje ya banda yara banda yara ai ba irin wannan ai wannan kasuwan ka zo ka bude da bai aka bada baki aka aka karya yaron yana jin daɗi ne haka abin yake kuna wani sana'a jari yake yana da jari kana da yi kana dan tattakawa ya dohi dubu ɗari biyu ka dohi dubu ɗari uku a hankali a hankali sai ka je wajen miliyan ɗaya shi ma yana miliyan goma shi kenan sai ma dabara sai haɗa baki da wasu mutane sokotawa ko wasu mutanen waɗannan amintattu ne a ba su kaya suna biyan ka kuɗin sun kwaye sun tafi sai a zo alhaji wani wallahi na kare ba komai ai dama gagganci kake wa kasuwa gagganci ba ka ake bayi yara ne ku ba za ku shawarce mu ba shi kuma shi yasa aka kwace kuɗin yana irin wannan wannan ya taso ya nakasa wannan ya ajiye wasu guggun mugayen malamai su ma malaman ba sa tsammanin za su lahira shi ma ba ya tsammanin zai je eh jim kaɗa ka kuɗi ya wani yaro ne fara ɗan ɗaga wuya a tankwasar da shi shine aiki su kuma malaman kawai da tsabulan kwaɗayin duniya an ɗan ba su wani abu da kai ya kawo ba duk abin da kuke Allah yana kallon a ji a dinga karafin ya san a yi ta yi idan an zo yanka rago sai a sa wukan a wuta ba musu abin da ake bane a to da wani ba malamin bane sai ka ce ban sani ba to na sani na fi ka kuma sani eh kuma Allah ya haida ba mu taɓa yi ba ba don ku muke faɗa ba a sa wuka a wuta sai ya zama kamar garwaye a danna ragon ciwo a wuyan ragon haka ake ba ba imani ba komai to za a game da Allah sannan kuma wasu an ma ba hakan haka ba ba a yanka ragon ba a yanka ya kuri mawuci za a nema zo kai zo ka fede shi mutum kato ne rike kafar abun a dinga sa wuka yana tsaye da ransa za a fede shi silat naman yana mar mar mar mar kan wata biyan bukata yana tsaye da rai za a raba shi da fatan kar kuma kana ga an maka aiki ko da kyau za a game da Allah mu dai ba inda ya ce a yi haka wasu kuma shi kenan suka ce ba haka za a yi ba da rai za a binne shi a tona rami yana gani za abin da yara ba a sa wuka a sa ƙasa da ransa da komai to za a je gurin Allah za a je an kusa kuma zuwa irin wayannan da yawa ne wani bawan Allah malam na gaya muku abin da aka yi masa ba sai gaban ka ya faɗi ba za mu ce wani bane amma dai abin da aka yi yayi nisa shi bayi ma yake bi bashi yake bi ya ce a biya bahinsa da yake bi sai masa wani harara ya harare ya ce ba shi kasan biya ya ce da kyau ya ji jikinsa bai ji daɗi ba sai biya samu wani malami ya ce na tambayi wani bayi na wannan da ya dau bayin ga hi ka tambaya ca shi ka ce biya ka bayin ka sai da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sau uku ya sai ta yanzu ni na kallon ka kai mace ce ne ai ya ce wallahi abin da zan baka shawara guda ɗaya ne tal ka yi ƙoƙari a daga nan zuwa kwana uku dai ka bar duniya kuɗa wallahi kar ka kuskura ka zauna a duniya zuwa kwana uku kwana uku ka bar duniya yi ne sauƙin ka kuɗa to ban gane kwana uku na bar duniya wace zan nuna ma mafita ai zan nuna ma mafita mu je gidanka ya ce aka je gida ya ce maza a tona kabari aka je aka tona kabari babba haka aka yi ga aka ce sa tuwonka a cikin kabarin da ruwanka aka sa sai dan kofa siririya wanda zai dan sha iska aka ce daga nan zuwa kwana uku kar ka yi yawo a doron kasar nan kana kabarin nan aka binne hilib kuma kafin abin ne aka sa masa lakafani da komai yadda dai zai iya cin tuwo dai a haka bai fita a wannan kabarin ba kwana uku ya je ran na hutu hudu ya fita a kabarin aka yado aka yi sadaka ya ce to koma gunsa sai je waye gari ya je gunsa ya ce zo ya ce yau kwana uku duk duniyan nan ya ce amma kwana uku nan baka duniya ko in ji wanda yake bin bayi ya ce kwana uku nan baka duniya bangon duniyan gabar yamma kudu arewa na ne ne ka ban same ka ba duk duniya na ne ne ka a daren nan na ga na aika ka lahira amma barin duniya kai kwana uku nan ko ya ce to ga kuɗinka gobe ma ka sake ba mu da kwana uku nan yana faɗin duniya da ya mutu wannan riga kabarin da ya yi duk masifar da ya tura da aka hada da aljanu sun yi yawo sun yi yawo su gan shi sun rasa shi to ka ji daga karɓan bashi fa kura ka bani bashi na jama'a wai ma nuriyan naka ba ran lalle na iduhu to Allah ya ce za mu nuna maka abin da muka musu tanadi a wani ta yi fahimna ko kuma mun karɓi ranka ma dai karka damu sai ne na yurda wani za a zo gaban mu a gaban mu za a yi abin da za a yi to a kiyaye kai in dai lahiran nan ake nufin za a je wanda ya ga zai gyara ya gyara wanda ba zai gyara ba Allah ya gama shiri to Allah kai mana gafara ni Allah yake cewa wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayhi Allah ya ce wala kada hakika arsalna rusulan diga mun aiko manzanni min kabli da can gabanin ka ya rasulullah Allah ya ce mu ne muka aiko manzanni da suke can gabanin ka dan alfarman manzan Allah Allah ya ce minu daga cikin su man qasasna alayka akwai annabawan da muka baka labarin sa alqur'ani ذكرنا قصته واخباره في القران وهم خمسه وعشرون wanda Qur'ani ya ambata aka faɗi sunan annabawa a fili a hirin da biyar ne a Qur'ani wa min man lam naqsus alayka akwai wanda ba baka labarin su ba Qur'ani ta kafifan wa rahmatan bi ummatika ya zama rangwami da samun sauki ga al'ummanka liya la ya ajizu an kada su gajiya da haddace shi idan annaba dubu ɗari da hirin da hudu duk da sunayen su zai zo Qur'ani haddace Qur'ani zai bada wahala wa biya za ta kadiru saboda haka kadara inda ba ma kad يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لأمتي في آدم إليه ما عادل كمسة وإهرون فتعزل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الدنيا من زغل هذا بربر دنيا با حتى علم جميع الأنبياء تفريلا دك أن بابا سيد الله يسندش كيف لا دك وهم مخلوقين منه وصلوا كلبه ليلة درى إسرائيكم دك أن بابا سن يسلى أبايس أبيت المقدس walakin na min ilimin makatum amma wannan ilimi ne rufaffe wanda daga hi sai Allah ba ilimi ne wanda zai sanarwa da sauran jama'a ba wa yana ma ta raka bayanin kisasihim abin da yasa aka bar labarin kisas li ummati ga al'umma rahama ce gare falam yakallimu illa bima ba a dora masa sai abin da za su iya dauka to Allah daga baya Allah ya sanar da hi baki daya kamar yadda ya daga cikin sahihin da aka rawaito daga Abu Dharr kullu muka ji rasulullah kamar yadda talan annaba nawa ne kana manzon Allah ya ce miya ta alahu annaba dubu ɗari ne wa arba wa iya nuna da dubu ashirin da hudu a rasulun min zal manzanni kuma daga cikin wannan salasa miya ta wa kamsa ayara ɗari uku ne da sha biyar zamman gaziran taruwa ne mai yawan gaske
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله kuma kana lirzuli bai kamata ga manzo minu daga cikinsa an ya je bi ayati manzo ba zai zo da wata mu'ujiza da al'umma suka nema ya zo da ita ba in ko kaga ya zo da ita to illa bi iznillah sai dai da izinin Allah li'annahum abidun su bayi ne marbubuna ababan reno abinda Allah ya umarce su su za su aikata Mm.
فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وكثر هنالك المبذلون فإذا جاء أمر الله يعني عند أمر من الله يقول بنزول العذاب على الكفار da sauke azaba ga kafirai ƙuriya Allah zai zata da hukunci bainar rusul tsakanin manzanni wa makazibihim da wanda za a ƙaryata su bilaki akan gaskiya wa kufira Allah ya ce kuma gahi sun yi asara hunalika a wannan guri almubdiluna masu ƙarya ai zahar alqara an bayyana hukunci wal kusranu da tabewa lin nasi ga mutane hum kafiruna sun tabe fi kulli waqtin a kowane lokaci kamar zalika tun gabanin wannan الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allah ubai ne sarki Allah ja'ala lakum al-an'am shine sarkin da ya halatta muku dabobin jin daɗi kila wani kaulin ibnu raqumi kasu da ake rewuna wa zahir abayyan wal baqar da saniya wala gawala wal tamaki wayannan li tarkabu mina dan ku hausu ne wa mina daga cikin su ta'akul wasu ma za ku ci kamar irin su wato shanu irin su a da abin nan tumakai wannan Allah dan a ci su ne raqumi kuma za a iya cin sa kuma za a iya hawan sa kaje da Allah ya mana su saboda haka wanda yake da fatauci zamanin da raƙumin shine mota duk abin da ya gagara raƙumin ake kaiwa inda ya kamata a kai yanzu kuma ka samu ci gaba shikenan sai dai allo da raƙuma a kai dai ga gaci inda yana da bukata haka su ma shanun sai a yanka a ci ga wanda suke da niyya insha Allah kuma kun kusa ci ba da daɗewa ba Allah ya da kwana za ku ci shanu Allah ya da a ba mallam a sai a zo karatu eh kada ai wawa ai ta hakuri eh لكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك wannan kun تبلون biya manazi akwai amfanin da kuke da hannu fa yana da yawa mina durri na wato kubbugo da nono sai ku tatsi nonon su ku sha wannan sali da 'ya'yan kun gani sai ba muku yayaye wal wabaru da wabaru wasu da gayin su bi gayin nan kuna katsowa kuna katsowa sai ku dinga barguna da shi idan kuma fedewa kuka yi aka je mai fatan wani zai yi salke da fatan irin gugan na manya-manya ma da shi ake yi kaga amfanuwa ne izga wannan na saniyar sai ku dinga koran kuda da shi kuma izgan ma in kuka cire kuka cire ga wanda yake so zai yi farauta da shi sai ya tufka ya je kama tsuntsaye ya yanka ya ci kaga an samu tarko eh kaho wannan kuma kuka yanke wani guri shi ma wanzami zai dauki kahon inda ya yanke dan gyara yake nan yawan mutum kaho da shi sai ya gani kuma ya samu abin da ya amfana kaga kahon ma da amfaninsa daban ga da ma abin da ake da shi daban wani abubuwa da kuke so irin rufe kan ɗakin kuma sai ku yi da fata nama kuma yi kenan duk wanda kuke so gahi nan ku gaza ku ci wanda zai yi tsire ya yi tsire wanda zai daba ya ci nama ga kayan ciki na a muku farfesu da shi Allah ya gyara kayan kowanne da mahallansa shi naman irin su cinya da shi ake balangu daga an fiye da an yi balangu cucucucucu sai ka kana ce bakinka duk maiko eh haka abin yake kuma idan ka ɗau ka bar wannan wannan jijiyoyin ma kansa akwai abin da ake da su na shanun kamar irin manyan likitoci jijiyoyin ake injina suke sarrafawa ake ɗan ɗinki ɗinki da su duk ana yi ka gani ko to sannan kuma ga tsahinin wanda za ku ci ku ci wanda ba za ku ci ba idan an- an tattara an tattara an gyara an yi sinadari da shi ake muku wannan kwanukan na tangaran ai ai duk da tsahin ne ai sai gani kuma shi ma da abin da kuke naman baya wajen kirji kirjin nan na saniya na naman kirjin na mai maiko maiko wannan kuma haka in- in in wannan ko yake da suna mahauci ya daddara ma yin dai kana da yakuwa ya fi daɗi haba kana gara gara wani mai kuma kuma nama nama kowane da gunsa shi kuma kayan cikin an gyara yi wanda zai yi soye ba a yin soye da nama baya daɗi yana daɗi amma bai kai na kayan cikin ba kayan cikin nan sai a maka soye in kuma irin Allah ya sa ka samu wanda ta iya gyara ai aka ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك wanda تملون kun fiya manafi'u akwai amfani da yawa ba a cikin dabobi fa wanda ta bulugu alaiha hajatan kuma za su kai muku bukatar ku fi sudurikum ai fi amli asqali ila biladi abinda ba za ka iya dauka da kirjin ka wara kun sai kai bai wa alaiha a gare ta ita raƙun fil barra a sararin daji wa alal hulki a jirgin ruwa masu fil barra a kogi tu maluna duk sai ku daura kayan ku ku ci gaba da tafiya baki daya amma ƙa'idan jirgin ruwa yanzu ya zuwa malaman fiqihu kana hawa ba kudin ake bayarwa ba fa sai jirgin ruwa ya fidda kai gaskiya ke biya kowane abu na Allah ya tsara Eh, jirgin ruwa kana hawa kana ba ka kuɗi mota man da shari'a za a bi ba a karban kuɗi ai sai an kai ga ka sauka lafiya sai a ce to kawo kuɗi to abin ne ya zama wani iri wani kuma kai mai jan motan kace haka wani sai ya gudu a yanzu ba eh nawa ne kuɗin ku kaza to ku bari Allah ya sauke mu lafiya kuma sai ku kawo kai kayi naka to amma wallahi duk bajewa za su yi wani ya je shan fitsari wannan ma haka duk sai a gudu kuma ga yi kabiyan ba za su yi ba abin ya zama zamani jirgin ruwa haka ake so sai an sauka lafiya kuma idan kun yi lodin jirgin ruwa kun je tsakiya abin da ya zafi kihu ku duba fatawar da jawabi kuna zuwa tsakiya sai jirgin ya dinga iban ruwa to duk kayan ko na waye ku dinga zuba kogin ana iba ana zuba in jirgin ya lebar sai a sauka kuma ba biya ayo da ka mutu fa ba ba na rasa kayan ba ba biya Mm, ba biya idan jirgin ruwa zai fada aka ce ai ta kwaye kayan ana zuba a teku ana ta zubawa in yayi bana shi kenan a ci gaba da tafiya in an je baka saka ce da mai jirgi ina kaya na ba kai kokari da Allah ya baka ranka mana to wannan yana dogon dogon jirgin ruwa idan lokacin sallah ya kama ku a jirgin ruwa ku tsaye da jirgin ruwa gabar ku yabi ruwa ku ya lola da limamin ku ku yi sallah amma ban da mota ba da ka yi sallah mota ba ba da ka yi sallah jirgin sama ba kar ka zama jahili dan ka ji jirgin ruwa ana tafiya mota sai ga wani jahilin wai yana sallah ba a sallah mota ba a yi a jirgin ruwa amma an yadda ba a yi a jirgin sama za a iya sallah a doki za a iya sallah a raƙumi za a iya sallah a jaki za a iya sallah a jirgin ruwa banda mota da jirgin sama saboda haka kar ka zama jahili to mu je mm, ويريكم آياته فأي آيات الله to تنكرون gaji Allah yana gaya mana in za ka yi ga mota ka yi sallan sai ka yi ga in ko lokacin sallah ya ku tsaya kurin ku yi sallah ya fi sauki eh jirgin sama ne za ku hawa daga nan zuwa Saudiya zuwa ina ne to sai ku duba in magarba ya kusa ku zuba magarban ku da isha ku yi idan kun je can ko ba soke ko sai da rana ya hudo yake nan sai ku rama sallan ku na asuba shi kenan haka Allah amma ba a cikin jirgin yana tafiya kuma ka dinga sallah ba to ka ji dalili na'am malamai sun hana ويريكم آياته فأي da hujjoji mabayani farihu wayannan suke nuna alfahari su kafiran abi ma inda hum da abin da ke gunsu min ilimi na ilimi farahan faraha ta istiza ta izgilanci wanda yake da dariya munkiri na lahu na masu musantawa yaya Allah ya ce وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون wa haka ya sauka bihim da su ma kanu bihi na abin da ya sa zuna suke irgilanci da zuwan azaba tare da hi فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين falamma ra'au ba'athna yayin da muka nuna musu azabar mu tsananin azabar mu qalu suka ce amanna billahi wahdahu a lokacin ne wai suka ce sun yi imani da Allah shi kadai sai a wannan lokacin kuma abu ya riga ya baci wa kabarna bima kunna suka ce sun kabar cewa abin da da can muke tara Allah da shi Mm.
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا Ba بأسنا zai yiwu ba sai lokacin da kaga azaba a lokacin ka ce wai ka bar gunki ka ba Allah Allah ya ce ina ba lam yakun yanfu a wannan lokaci ba zai amfanar ba imanuhum ban gaskiyansa da suka yi lamara au ba sana sai lokacin da kaga azaba ba zai yi ba a kana da dama zaka ba Allah amma sai an zo za a zare ranka wai a lokacin ka ce ka ba Allah Allah ya ce ba ya yoyuwa
سنة الله التي قد كانت في عبادي sunnatul lahi wannan tabarki ce ta Allah allati wacce kada kala ta riga ta fiye fi ibadi cikin bayin mu na al'ummatai Allah yan fa'uhum al-iman imani baya amfana wa qad nuzul al-azabi lokacin saukar azaba wa kasra hunalika wa kasira hunalika al-kafirun a wancanan wannan guri kasira sun yi asara al-kafiruna sune kafiri ta bayyana kafiri asararsa ya bayyana likulli ahadin ga kowane daya uhum kafiruna sun tabe fi kulli waqtin qabla zalika kowane lokaci gabanin haka